بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم sha takwas ga watan rabi'ul awal shekara ta 1439 bayan hijirar annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga garin maka zuwa madina wanda kuma shi ne dace da yammaci na bakwai ga watan sha biyu shekara ta 2017 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin riyadu salihin wanda babban malami a sheikh abu zakariya yahya bin sharaf annawawi ya rubuta Allah ya ji kamalan dirama a wancan sati mun tsaya ne a babi karshen babi na 69 babi na 69 karshen sa muka za mu tashi kuma babi na 70 insha Allah ta'ala babin da za mu tashi shine babu fadlil ikhtilat bin nasi wa huduri juma'ihim wa jama'atihim wa mashahidil khairi wa majalisi dhikri ma'ahum wa iyadatil maridi wa huduri janaizihim wa muwasati muhtajihim wa irshadi jahilihim jahilihim وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء والصبر والصبر عن العذاب wannan kusan dogayen jimloli ko kalmomi da malayin amfani da su dukkaninsu mabuɗi ne na wannan babi malin ya ce babin da zai bayani game da fadlul ikhtilat bin nasi falalar da take cikin takuduwa da mutane haduwa da mutane ma'amala da mutane kamar yadda muka bayani a wancan sati babukan da makaranta mun yi bayani game da babin da yake bayani game da halaccin warewa lokacin da fatuntunu suka yi yawa to amma dai kamar yadda dai na riga ne mana bayani cewa mutum ya shiga cikin mutane a ma'amala da shi din ya fi falala to wannan shine abin da malam yake bayani a kansa falalar cakuduwa da mutane ka kasance tare da su wa huduri juma'ihim wa jama'atihim da kuma falalar harattar guraren sallolin juma'ar su da kuma sallolin jama'a da suke na khams salawat ya kasance ana ganin ka a masallacin juma'a kuma ana ganin ka a guraren da suke sallolin su guda biyar na yini wa mashahidil khairi da kuma falalar halattar guraren alkhairi wa majalisi zikiri ma'ahum da guraren da ake ambatan Allah maɗaukakin sarki tare da su aka ce majalisi zikiri ya kunshi inda aka zauna ake karatun alkurani mai girma ko inda ake karatun hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ko inda ake karatar da wani ilimi daga cikin ilimin addinin musulunci duk ya shafi wannan aka ce majalisi zikiri wannan duk ya kunshe shi wa iyadati maridihim haka na wannan babin zai bayani game da falalar zuwa dubo mara lafiyar da ke cikin musulmi wanda ba shi da lafiya wa huduri jana'izihim da kuma halartar guraren janaza na su musulmi din wa muwasati muhtajihim da kuma kyautatawa da ba da kyauta ko kuma bayarwa ga wanda yake mabukaci a cikin musulmai wa irshadi jahilihim da shiryar da wanda yake bai sani ba a cikinsu mutumin da yake jahili ba mai karatu ba idan ya kuskure to abu ne mai falala sai ka tsaya ka nusar da shi ka gaya masa ga abin da ya dace ya yi wancan abin da ya ba daidai ba ne malai ce wa ghairi zalika min masalihihim da wani waɗannan abubuwan da muka ambata a sama daga cikin abubuwan da suke maslaha ne na al'ummar musulmi liman qaddara al'amri bil ma'rufi wan nahi anil munkar ga wanda ya iya samun damar yake da ikon yin umarni da kyakkyawa da kuma hani ga mummuna ma'ana al'amru bil ma'rufi wan nahi anil munkari tare da ka'idojinsa da shar'ansa abu na farko ya kasance abinda zaka yi magana a kansa abinda za ka ja hankali a kansa ka hana mutum ko umarce shi kana da ilimi a kansa abu na biyu kuma ya kasance kana da hikima wajen isar da saƙon abin da kake so ka ja hankali a kan nasa abu na uku ya kasance jan hankali da zaka yi akan umarni da kyakkyawa ko ne ga mummuna ba zai haifar da matsalar da kuma tafi gyaran da kake so kai a lokacin ba to idan ya kasance ka cika waɗannan sharɗan to shikenan sai ka umarni da kyakkyawa kai kuma hani ga mummuna malai ce kam nafsihi anil adha da kuma mutum ya kokarin hana kansa game da cutar da yan uwansa musulmi wa sabrin alal adha da kuma shi yayi hakuri daga cutar da zai fuskanta daga yan uwansa musulmi to wannan shine abinda babu bukan suka kusa babu ne anaku babu ne anaku akwai to wannan babu za ku ga malam bai kawo hadisi ko ɗaya a ciki ba kawai da ya buɗe haka sai wasu 'yan bayanai a ƙasa kuma sai rufe da aya shikenan kuma sai tsallaka wani babu ya ce ilam ka sani ya kai mai karatu ko kai mai sauraro an al-ikhtilata bin nasi ala al-wajhi alladhi dhakartuhu malai ta hakika shiga cikin mutane ka cakudu da su kai ma'amala da su a bisa fuskar da maka ambata irin abubuwan da maka ambata a sama ma'ana shiga cikin tarurrukan su na gayyatar ɗaurin aure ko jana'iza ko sallar juma'a ko sallar jam'i da sauran abubuwan da malam ya ambata a sama ya ce alal wajahi ladhi zakartu bisa fiskar abin da na ambata shi a sama malam ce huwa al-mukhtar alladhi kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan abubuwa su ne abubuwan da suke abubuwan zaɓi wanda a kansa annaban Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yake wasairul anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihi hakanan sauran annabawa da suka gabaci manzan Allah tsira da abincin Allah tsara tabbata a gare shi su ma duk suna kan irin waɗannan ta'adu ne da ɗabi'u kyawawa wa kadhalika al-khulafa rashiduna haka nan halifofin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shiryayyu su ma suna kan waɗannan ɗabi'u da muka ambata malai cewa man ba'adahum haka nan waɗanda suka zo bayan su min as-sahabati wat tabi'ina daga cikin sahabbai da kuma tabi'ai wa man ba'dahum da wanda suke bayan sabai da tabi'ai din ma min ulama'il muslimina wa akhyarihim daga cikin manya-manyan malamai da musulunci yayi da kuma zababbu daga cikin bayan Allah nagartattu kenan alaysa huwa mazhabu akthari tabi'ina wannan abin da muka ambata kuma shine mazhaban mafiya yawa daga cikin malaman tabi'ai menene abubuwan da muka ambata shine shiga cikin mutane ka yi ma'amala da su ka yi ikhtila'i da su shi ne ya fi sama da ka ware kanka a gefe a matsayin ka ƙauracewa cikin mutane to shiga cikin mutanen ma'amala da su tarayya da su akan waɗannan abubuwan da muka ambata shi ne mazhabin da da yawa daga cikin malaman tabi'ai suka tafi a kansa wa man ba'adahum da ma malaman da suka zo bayan tabi'ai wa bihi qala shafi'i irin wannan ra'ayin kuma shi ne imamu shafi'i ya tafi a kansa da shi ya ba da fatawa wa ahmadu da imam ahmad dan hanbal wa aktharul fuqaha'i radiyallahu anhum ajma'ina da mafiya yawa daga cikin malaman fikihu Allah subhanahu wata'ala ya kara musu yarda qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya 'alal birri akan abin da yake nagarta ne ban Allah ne da'a ce ga Allah subhanahu wata'ala wattaqwa da kuma abin da yake tsoron Allah ne ma'ana ku taru ku yi taimakekeniya in zo wancan ya zo wancan shi ma ya zo mu haɗu mi me me yi abin da yake taimakekeniya ne akan bin Allah maɗaukin sarki wala ta'awalu alal birri alal ithmi wal udwan amma sai Allah ya ce kada ku yi taimakekeniya akan me saban Allah maɗaukin sarki da kuma ƙetare iyaka abinda malaka so ya ce shine kaga da Allah ya ce ta'awalu ku yi taimakekeniya kun gama mutum ɗaya aka ce ba in ku aka ce taimakekeniya sai ka zo wancan ya zo ni ma na zo su ma sun zo sannan sai mu haɗu sai mu yi abu kaga haɗuwar tamu shine me sakuduwa da mutane ko wannan ya zo wannan ya zo an haɗa tare kenan ina fata an fahimta yawwa to duk dai abin da ma nake so nuna mana shine asali idan ana cikin zaman lafiya da zaman aminci musulmi mumini abin da aka fi so shine ya shiga cikin mutane ya yi mukhalata da su ya cakudu da su ya yi duk wani al'amara da ake na yau da kullum wanda bai saba wa Allah ba shine ma kamar misali ga sanan da yawa halattar ɗauran auren su a jana'izar su gurin taron alkhairi gurin karatuttuka sallar juma'a su duk abin da yake na alkhairi mutum ya kasance yana zuwa amma idan aka samu fituntunu ya kasance mutum zai fituna addininsa kamar yadda muka ambata a satin da ya gabata to malamai suka ce babu laifi irin wannan mutum sai ya kawarce na fata an fahimta to wannan shine abin da malai ke so kai gare shi wal ayatu fi ma'ana ma zakartuhu kafiratun ma'lumatun malai ce ayoyi a cikin ma'anar abin da na ambata suna nan da yawa birjik a cikin qur'ani kuma sanannu ne amma dai na isa da kawo maka guda daya domin kafa maka hujja da ita Allah subhanahu wataala ya samu dace to wannan shine kai abin da malam yayi ya bude da shi a cikin babun kuma shine abin da yake so sakon da yake so isan mana a ciki sai babi na gaba shine babi na 71 a cikin kitabul ma'murat babu tawadi'i wa khaftil janahi lilmu'minina babin da zai bayani game da attawabu'u me attawabu'u shi ne abinda bahaushe fi sani da kaskantar da kai kankantar da kai ko kada a ce kaskantar da kai sai kasance kamar mutum ya kaskantar da kansa mutum ya wulakanta kansa kenan ina fata an fahimta amma ka ce kankantar da kai shine mutum Allah madaukakin sarki ya bashi wani matsayi ko wani mukami na musamman amma baya jin shi wani ne yana da fifiko akan wani ya sassauto da kansa ya daidaita kansa da sauran mutane ina fata fahimta baya musu takama baya musu ji da isa baya musu izza baya musu dagawa baya musu girman kai to wannan sai a ce mutum ne mai mutawadi mai kankantar da kai galibi a mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi wata ni'ima musamman ni'ima ta dukiya ko ta mulki ko kuma ni'ima ta ilimi to galibi a idan Allah maɗaukakin sarki bai tsare imanin mutum da zuciyarsa ba to yakan ji shi fa daban yake a cikin mutane saboda haka mu'amala da zai sauran mutane wanda suke tare da shi sai kasance mu'amala ce ta kaskanci yana ganin su kamar ba sa anninsa bane to Allah maɗaukakin sarki sai yake nuna masa cewa a sai yake nuna mana cewa dukkanin wanda Allah maɗaukakin sarki ya halitta a cikin mutane to mulkinka ko karatunka matuƙar baka aiki da shi ba ko kudinka baya ɗaukaka kai baka daraja akan wani sai idan ka fi shi tsoron Allah kuma yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala to shi sai annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ke tabbatar da mu cewa da mimi mu yi tawabu an kantar da kai kaskantar da kai shi ne bangare ɗaya na babi wa khafdil janahi lil mu'minina da kuma sassauta faffike ga mu'mini me ake nufi da sassauta faffike ga mu'mini amma ne da yake da sananne mutum in dai mutum da adam ba shi da faffiki don mutumin da aka yi da faffiki ai ba a tsaba sai a gudu amma sai Allah maɗaukar sarki ya ce a wakfi jana haka bai da mu zo makaranta lil mu'minina ka sassauta fuka-fukanka ga mu'minai yan uwanka to me ake nufi da shi ana wajen shine sai malamai suka ce ana nufi ka sauƙaƙa musu ka tausasa musu ka yi musu mu'amala mai taushi ka zauna da su cikin girmamawa da mutuntawa ba tare da ka ɗaga musu kai ba shi ne abin da ake nufi to wannan ne abin da za mu tattauna a cikin wannan babi da za mu shiga insha Allah ta'ala ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minina malam ya fara buɗe da wannan aya da take cikin suratul shu'ara'i aya ta 215 Allah subhanahu ta'ala ke gaya manzon sa tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi wa anzir ashirataka al-aqrabina sai kuma yace wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minina Allah ya ce da manzon tsira da abincin Allah tsara tabbata a gare shi wa anzir ashirataka al-aqrabina ya manzon Allah tsira da abincin Allah tsara tabbata a gare ka kai gargadi kai fadakarwa ka ja hankali ashirataka al-aqrabina danginka wanda suke makusanta ka kira su ka fara tallata musu addinin musulunci kamun ka tsallaka zuwa ga mutanen da suke wuce wannan lokacin da aka ambaci aka umarci annabi tsira da amincin Allah tsira tabbata a gare shi da fitar da addini waje kenan da addinin a lokacin da aka sauko da annabi tsira da amincin Allah tsira tabbata a gare shi wahayi shi yayi abin nan da kansa sannan kuma ya kira na kusa da shi dab bai fito ya bayyana ba sai da aya ta ce masa wa an ziyar ashiratakal aqrabina ka kira danginka na kusa to yanzu ba kowa da kowa aka ce kira ba aka ce kira danginsa na kusa to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce masa wakhfid janahaka ka sassauta fukafukanka liman ittaba'aka ga wanda ya bika laman ittaba laman ittaba'aka ga wanda ya bika minal mu'minina daga cikin mu'mini malamai suka ce duk mutumin da Allah ya ɗaukaka shi ya bashi wani matsayi zai galibi yana wa kansa kallo ne kamar wani tsuntsu ne da ya tashi a sama yake kaɗa fakafakansa yana kallon mutane a can ƙasa ƙanana ƙanana galibi mutumin da Allah ba shi ɗaukaka ta dukiya ko ta mukami ko ta ilimi haka yake mutane kallo galibi to sai Allah maɗaukakin sarki yake manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi umarni da cewa ya sassauto da fakafakan nan nasa ya ajiye su ya kalli kansa daidai da kowane mutum ina fata an fahimta ma'ana kada ya musu ɗagawa kada ya musu jiji da kai kada nuna ya fosu kada nuna cewa ya fosu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka imani may yartadda minkum an dinihi wanda duk yayi ridda daga cikin ku ya bar addininsa da mutum musulmi ne sai ya ridda ya koma da baya sai ya zama kirista ko ya zama yahudi ko kuma ya zama mutumin da ba shi da addini gaba daya Allah madaukakin sarki ce to duk wanda ya haka daga cikin ku fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannan Allah subhanahu wataala zai zo da wasu irin mutane yuhibbuhum wanda shi Allah madaukakin sarki da kansa yana son su wa yuhibbunahu su ma suna son Allah madaukakin sarki ina fata an gane sannan waɗannan mutanen sun kasance azillatin alal mu'minina masu ƙasa-ƙasa da kansu ne ga 'yan uwansu muminai amma kuma a izzatin alal kafirina masu ji da isa ne da buwaya da takama ga wanda suke kafirai to yan kuwa kun ji inda ake so ka yi izza kenan ka nuna izza ka wajen mutanen da suke ba musulmi ba mumini dan uwanka so ake ka kaskanta mai da kanka ko buge ka yi ko taka ka sai ka ci masa ba kuma ba kuma zika idan ka to hanya kai da shi sai ka dan matsa masa sai ya wuce haka dan uwan mumini abin da ake so kai masa kenan amma kafiri fa ka daga masa wuya kai masa ji da taka shi sa annabi tsira da amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi ke cewa la tabda'ul yahuda wan nasara bis salami annabi yake cewa kada ku fare wa yahudawa da nasara sallama idan kun haɗu da su kada ku musu sallama sai ya ce wa idza laqitumuhum fi tariqin idan kun haɗu da su anya kun taho sun taho ga ka ka taho ga ba yahudi ya taho sai annabi ya ce fattaruhum ila abyaqihi to ku takure su zuwa gefen hanya ma'ana kada ka matsa mai sai wuce kai ma kai banga banga hanya ina fata fahimta haka annabi tsira da amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi ya gaya mana in wani kirista ya taho sai kai banga banga sai dai shi ya matsa maka toshe hanyar sai dai shi ya matsa maka kai ka wuce amma musulmi dan uwanka ba a masallaci da za a fita an to za a yi turmutsu sai ka dakata sai ka jawo baya bismillah malam wuce musamman idan ka dubi wannan dattijan ya fi kawan shekaru to sai ka girmama shi ka jawo da bai ka ce baba bismillah wuce abin da ake bukata kenan amma kada ya kasance duk ta da jijiyoyin wuyan mu da cewa wallahi sai na ga bayansa wallahi sai ne masa abu kaza wallahi sai ne masa abu kaza galibi wanda yake fara kansa sai ga musulmi ne dan uwansa duk bala'in da masifan baya tashi sai akan uwan musulmi in ka ji mutum yana jijiyoyin wuya yana gora numfashi yana faɗan maganganu baƙaƙe to galibi ka duba zaka ji akan wani Muhammadu ko Isa ko Musa yake magana akai ba akan wani John ko Joseph yake magana akan su to wannan ba shi da musulunci bai wannan ba alama bace daga cikin alama ta imani alamar mumini na gaskiya gashi Allah madaukakin sarki ya faɗa azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirina masu ƙasa ƙasa da kansu ne ga ƴan uwansu musulmai muminai amma masu ji da takama ne da nuna izza da buwaya ga wanda suke kafarai Allah subhanahu wataala ya ce yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata la'im shine cikin ayar suna yin jihadi saboda ɗaukaka kalmar Allah maɗaukin sarki sannan ba sa jin tsoron zargin mai zargi a cikin ayyukansu na musulunci wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane wannan kira ne na gaba daya in aka ce ya ayyuhan nasu to ya shafi kowa musulmi da wanda ba musulmi ba amma idan aka ce ya ayyuhan ladina amanu fa to kun ga iya mu kada yake nufi kenan ko yawa saboda haka wannan kira ne na kowa da kowa ya shafe shi ya ayyuhan nasu ya ku mutane Allah madaukakin sarki ce inna khalaqnakum min zakarin wa untha hakika mu muka halicce ku daga namiji da mace daga namiji da mace malamai suka ce abinda ake nufi da namiji da mace a nan wajen shine zai ki ma'ana guda biyu in ma dai kasance namiji da macen farko da aka fara samar da dan adam ta hanyar su shine baban mu annabi adam alaihi salam da kuma matarsa hawwa'u na fatan fahimta kun ga shine namijin farko ita ce macen farko da aka fara samar da halitta ta, hanyar su wasu malamai suka ce ko kuma kowanne uba da uwa kuma kowanne mutum an haife shi ne ta hanyar me uba da uwa to inna khalaqnakum min zakarin man halice ku ta hanyar uba wa unsa da mace ita cewa uwa kenan ina fata an gane ko wannan shine mafi yawa ma'ana mafi yawan hanyar da Allah subhanahu wataala ya bi ya samar da dan adam ta hanyarsa amma idan ba haka ba an samu wasu hanyoyi ko wasu mutane wanda ba ta wannan hanya Allah madaukakin sarki ya halice su ba yanzu misali annabi adam alayhi salam shi ba uwa ba uba haka ne kun ga ba namijin babu zakar din ba unsa haka ne sai kuma aka samu hawwa'u ita kuma an samar ita ne daga me zakar ba tare da unsa ba ina fata ana fahimta aiko tunda an samar ita ne ta jikin wa annabi adam alayhi salam sannan kuma sai aka samu annabi isa shi kuma an samar da shi ne ta jikin me unsa bi gairi zakari shi kuma ta jikin mace aka samar da shi ba namiji mu kuma dukkaninmu sai aka samar da mu ta me ta hanyar namiji da mace kun ga hudu kenan ba uwa ba uba uba ba uwa uwa ba uba uwa da uba kala hudu kenan to haka ma kuma idan Allah madaukakin sarki wanda wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara za su haihu namiji da mace su ma yakan ba su karuwa haihuwan ne ta hanyoyi guda hudu kamar wannan imma dai a ba mutum 'ya'ya maza zalla imma a ba mutum 'ya'ya mata zalla imma kuma a cakuɗa masa imma kuma a bashi babu ba haka bane lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha Allah ya ce ya habu liman yasha wa inathan Allah yana bada kyauta ga wanda ya so ta 'ya'ya mata idan Allah ya ga dama sai ta baka 'ya'ya mata malamai suka ce me yasa Allah ya fara ambatan mata anan kafin maza saboda a fito da kima da darajar mata saboda al'adar balarabe shi mace ba komai bace a wajensa to dan musulunci nuna cewa mace fa wata aba ce mai daraja mai kima sai Allah fara cewa ya habu liman ya shawo inatha yana bada kyautan mace ga ma wanda ya so to idan Allah ya gana sai ta tara maka aya mata gaba daya wa ya habu liman ya sha'u dhukur shi kuma ya ba wanda ya ga dama aya maza zuriyan shi kuma ne sai ka samu shi kuma zane da shi ga sanan zalla ba shi da mace ko daya sai Allah ya ce aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wani kuma sai a masa mis sai a masa mis sai a bashi mace namiji mace namiji sai ka sami aya maza biyar mata biyu mata biyar namiji uku sai Allah ya ce waje aluma ya shawo aqiman in ya gada kuma sai ya sanya wani wanda ya gada ma a matsayin mai aqim shine bakarare shi kuma babu mahiwar gaba daya ba namijin ba mace duk wannan ikon sa ne to wannan hanyoyi guda hudun kuma su masu su ne Allah maɗaukar sarki ke biye me ya samar da ɗan adam ta hanyoyin su Allah maɗaukar sarki ya samu dace Allah ya ce ya yi wannan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa untha haƙiƙa mun halicce ku min zakarin daga namiji wa untha da kuma mace sai Allah ya ce waja'alnakum shu'uban sannan maka sanya ku shu'uban wa qaba'ila da kuma qaba'il abin da ake nufi da shu'ub shine a dangi ne babba wanda ya fi kabila girma misalin da zan bamu shine za aka ce kamar larabawa gaba daya to larabawa a gaba ɗin za ka iya ce musu shu'ub ne su ina fata fahimta to amma a cikin larabawa kaga akwai ƙaba'il kala kala ko akwai ƙabilu kala kala akwai banu hashim akwai banu kaza akwai banu kaza ina fata fahimta to nan su ne ƙabilu in ka tattara su gaba daya yanzu mu nan mu baƙaƙen fata ka iya ce mana shu'ub ina fata fahimta mu muna da ƙabilu mu ko akwai bahaushe akwai inyamuri akwai kaza duk ba kabila bace to haka kaga sha'ab shine sama da me da kabila ina fatan fahimta to Allah madaukakin sarki shi ne halicce mu ya sanya mu ga ga manan a gari gari kungiya kungiya kabila kabila sai Allah madaukakin sarki ya ce dan me kamar mai tambaya tambaya cewa dan me dan me yasa Allah madaukakin sarki ya wannan abu sai Allah ya ce li ta'arafu dan ku samu ta'arifi tsakaninku shine ku samu sanayyar juna wannan ya gane wannan kanina ne wannan yayana ne wannan babana ne wannan haka kowa ya gane kowa ina fata an fahimta ba wai don mu yi wa juna alfahari da takama ba wannan an yi shi balarabe wannan bakin fata balarabe ce ya fi bakin fata bature ce ya fi balarabe wani ba da haka alamar ɗaukar sarki yi muwa ina fata an fahimta kun ga wannan abun a shi ya kamata da yawa daga cikin ƙasashen larabawa a rinka faɗakar da su ana gaya musu muhimmancinsa saboda laraba alam alkun sarki ya sharrafa su da addini sai kasance addinin musulunci ma ta hanyar ya biyu ta ɗaya daga cikin alam alkun sarki ya kawo addinin musulunci a wannan ƙarni shi ne ta hanyar annan muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci ya ɗaukaka su ya ba su daraja suka kai duk inda suka je a duniya laraba da mutane kaskantattu ne kamar yadda sai da umar yake faɗa cewa mun kasance da mutane kaskantattu ne fa'azzana allahu bi hadha ad-din sai Allah ya kamba mu ya ɗaukaka mu da wannan addini ya ce famahma ibtaghaina al-izzata fi ghairihi azalana Allah ya ce duk lokacin da muka yi ƙoƙarin samun buwaya ta hanyar wani abin da ba addini ba to sai Allah ya kaskantar da mu to sai da kasance larabawa da yawa daga cikinsu sun bar addininsu suna fifita yarensu da fatarsu da harshensu akan addinin musulunci har kungiya suka kungiya suka fa kungiya ba'ad ba'ziya kungiya ce kawai mai rajin kare larabawa da larabci ba ruwansu da cewa kai kirista ne ko musulmi ne inda kai ba larabi ne ka shiga cikin su kuma kowace irin kariya ta kama za a baka sannan babu ruwansu da cewa kai musulmi ne ko ba musulmi ne inda kai ba larabi ne babu ruwansu da kai duk abin da ya same ka zai same ka haɗe da gaske mawaƙansa yana cewa amantu bil ba'dhi rabban la sharika lahu wa bil urubati dinan ma lahu thani ɗaya daga cikin su mawaƙansa yake cewa wai amantu bil ba'dhi rabban na yi imani da wancan ƙungiya ta baziya ƙungiya da take rajin kare larabawa rabban a matsayin ubangiji la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wallahi kuwa yace kuma bil urubati na yi imani da kasancewa na balarabe a cikin larabawa dinan a matsayin addini ma lahu sanin addinin da bashi da na biyu to kun ga irin abin da ya kamata a rinka faɗakar da yan uwan larabawa ke addinin musulunci shine yake bawa kowane irin mutum ɗaukaka ba yarensa ko kalarsa ko ƙabilarsa ba addinin musulunci shi yake ba mutum ɗaukaka saboda haka inda ka ba addini to Allah zai kaskantar da kai shi sa da halin da sai kasance ɗaya daga cikin abin da ya jawo musu yanzu shine barin addinin nasu to Allah madaukakin sarki ya ce li ta'arafu dan mu san juna Allah madaukakin sarki ya mana haka sai ce inna akramakum indallahi atqakum hakika mafi karancin ku mafi girman ku a wajen Allah subhanahu wataala shine atqakum mafi tsoron Allah kun ga Allah bai ce wanda ya fi ku tsayi ba wanda ya fi ku ja wanda ya fi ku kyau wanda ba ruwan Allah da wannan akramakum indallahi atqakum shi za ku ga a cikin sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi kalli bilal mutumin habasha ne kasar ethiopia bakar fata ya zo a cikin su amma ba kowane sabi bane ya bi bilal falla a cikin sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ina fata an gane kalli wancan mutumi abu lahabi dan uwan mahaifin annabi ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba quraishin dangi ne wa walidun wa mawalada amma lokacin da ya ba addinin musulunci sai Allah madaukakin sarki tsine masa albarka tun a duniya masa alƙawarin wuta kun ga ina nasaba ina larabcin a wani amfani ya taimasa ma agana annu maluhu wa ma kasaba wa ma kasaba amma kun ga Bilal da ya to daga Afirka bawa ne sai na Abubakar ya sai shi yan tashi sai da ya kasance a cikin addinin musulunci annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a garshen tambaye sa to ya Bilal wai me kake yi ne na ji ƙarar takun takalminka a gidan aljanna me kake yi kaga shi tun daga duniya ma an ba shi garanti dan aljanna ne shi sai ya rasulullah ai ba wani abu nake ba na kasance ina yin alula ne sannan bana bari ta warware nakan yi nafala da ita ita ce ake ce mata sunnatul wudu idan mutum ya alwala sai yana fula da ita to haka addinin musulunci yake shi yake bawa mutum izza da ɗaukaka matuƙar mutum ya rike shi haka ne shi yake ɗaukaka yake kaskantar da mutum ya mai da shi can baya ba da da bayan kuma ɗaukaki da mutane suna ganin sa a matsayin babban mutum Allah ba mu ikon kankami addinin musulunci yadda ya kamata wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah subhanahu wa ta'ala yace alladhina yajtanibuna alladhina yajtanibuna kaba'iral ithma wal fawahisha sai ce me illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira huwa a'lamu bikum إذ أنشأكم من الأرض إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم Allah maɗaukar sarki yake cewa allazi na ji tanibuna kaba'iral ithma waɗanda suke nisantar manya-manyan laifuffuka da manya-manyan zinubai su ne alkaba'ir kenan kun san laifuka kala biyu ne ko akwai laifukan da malamai suke ce musu alkaba'ir akwai laifukan da malamai suke ce musu me as-sagha'ir to Allah ya ce hakika waɗanda suke nisantar manya-manyan zunubai alladhina yastanibuna kaba'ira min al-ithmi wal fawahish da kuma alfasha sai ce illal lamam sai ɗan ƙananan ƙananan zunubai wanda zuciya za ta ja mutum wani lokaci ya aikata shi daga baya kuma yana dama ya tuba sune ake ce musu allamam abinda mutum zai yi zuciyarsa ta zarge shi ta tuhume shi ya ga gaskiya bai kyauta ba sai ya je ya tuba kuma sai wani lokaci kuma ya ƙare sune ake ce musu to sai irin su yake yi amma manya manyan zina bayin zina caca shan giya kaza wannan manya manyan zina duk yana kokari ga ya guje su Allah madaukakin sarki ce inna rabbaka wasi'ul maghfira hakika ubangijinka mayalwacin gafara ne yana da gafara yalwatacciya ta isa kowa ya samu hu a'lamu bikum shine mafi sani da halin da kuke ciki id ansha'akum min al-ardi lokacin da ya taso da ku ya halicce ku daga ƙasa wannan ishara ce zuwa ga annabi adam shi aka halitta da me na ƙasa sannan ce wa id antum fi butu wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum kuma shi yake sanar da halayenku lokacin da kuke koye kuke sakaye a cikunan mahaifanku mata ma'ana lokacin da kuke cikin mahaifa kenan ina fata an fahimta wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum sai Allah ya ce fala tuzakku anfusakum kada ku ringa kokarin tsarkake kawo kanku Allah ce huwa a'lamu biman ittaqa Allah shine mafi sanin wanda yake jin tsoron sa ba kai zaka ce kai amma gaskiya ina gani ai na martaba ta kai kaza ko na zama kaza ko na ba kai kamata ka faɗi wannan ba ina fatan fahimta shi sa mutum ya rika yaban kansa yana tsarkake kansa ɗaya ne daga cikin dalilin da suke nuna cewa mutum wannan bai san Allah madaukakin sarki ba wannan mutum ne da ya kamata a yi masa wa'azi a hankalinsa cewa wannan abin da yake shi kansa sabo ne ba daidai bane saboda Allah ya ce mai fala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kawo kanku sai sai malamai suka ce sai dai irin abin da yake tahadduthan ne bi ni'matillahi a la fakhr mutum yana zan yana zantar da da ni'imar da Allah madaukakin sarki masa ba alfahari ke yanzu misali mutum ya bada misali cewa ai da a lokaci a lokaci kaza na kasance ina sako ina kaza ina kaza ina kaza amma kalle yanzu Allah madaukakin sarki ya shirye da ba kana fa'a da muka nuna cewa yanzu ka zama mutumin kirki ba a'a tahaddusan ne bai nimacin layi lafakhara kana zantar da nima alamar sarki ne da ya maka ba kana alfahari ba irin wannan malamai suka ce babu laifi amma mutum yana nuna cewa yanzu mu fa ba dama ne yanzu yanzu muna gani mun kai su haka to irin wannan babu babu ki addinin musulunci yana shi yasa ta sa sunaye ya sunanka sunana wani addinin musulunci yana mutum ya sanya sunan da yake akwai arkake kai a cikinsa annabi tsira da amincin Allah su tsara tabbata a gare shi ya ji wata mata sunanta barra naka ce barra mai kenan nagartacciya mai bin Allah yin sarki sai Allah ya ce kada ku ƙara kiranta da wannan suna falatu zakku anfusakum kada ku tsarkake kawunan ku hu a'lamu biman ittaqa shi ba sanin wanda yake tsoron sa wanda yake nagartacce idan akwai sai suka ce ya rasulullahi me zamu kira ta sai ya ce ku kira ta Zainab sai annabi canza mata suna daga barra ta kuma Zainab shi sa duk sunan da idan ka duba kaga a cikin sa akwai tsarkake kai addinin musulunci bai halatta a sashi ba ina ba ta fahimta wata rana annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi ya wani mutum yana yaban dan uwansa a gabansa gashi gashi yana ta yaban sa kai abbawa na kai kaza kai kaza addinin musulunci baya so in mutum wani abu na alkhairi kake so kai be shi to kai be shi a bayan idansa inda ba zai ji ba amma ba daidai bane ka zo gaban mutum kana yaban kana yaban sa sai annabi tsira da amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi kallon mai yace wailaka laqad qata'ta unqahu yace kai amma kai canka ai ka tilla masa wuya me yake nufi da ka bulle masa wuya zaka sa masa dagawa yaji cewa shi ma fa ya zama wani ka sa masa girman kai kuma ikhlasi fita daga cikin aikin annabi masa faɗa sai ce idan babu makawa dole sai kaya sai kaya ba dan uwanka to sai mu saurara mu ji da wanne kalmomi ya kamata mai biyan uwanmu sai annabi tsira da amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi sai ka ce ahsanta ya fulan wallahu hasibuhu wala nuzakki ala Allah ahada sannan sai ka ce ahsibuhu kaza wa kaza wa kaza ma'ana ka kyautawa ne wallahu hasibuhu amma fa Allah shi ya fi sanin halinsa shine zai shine ya kamata ya jajin ɗinsa ya hisabi game da ɗabi'unsa da halayensa sannan sai ka ce masa wala uzaki Allah ni fa bana tsarkake kowa ga janibin Allah madaukakin sarki ina tsammani wane kaza da kaza da kaza da kaza ne sai ka faɗa abin da aka faɗa a kansa amma kawai ka zo ka saki baki ai wani duk duniya babu wanda ya kai shi alkhairi ko ruwan sama haka ya ganshi kaza da kaza wannan ba daidai bane ba daidai bane yanwa sai mu gyara harshen mu to Allah madaukakin sarki yana jan hankalin da cewa fala tuzaku anfusakum kada ku tsarkake kawunan ku Allah shi da kansa shi ne fi sanin suwa ne ne tsarkakakku to ku bar shi ya faɗa amma ba kai ka faɗa ba bayan Allah na garba su tsarkakacce da su amma ɓoyewa suke ba sa su mu a gani ina fata an gani idan mutum ya gana wani abu ma da mutane ya su mai a kansa to zai ringa ƙwarai yana ɓoyewa yana ba zai a gaban su ba ba zai a gaban su ba na sha buga bana misali ɗaya daga cikin magabata ya kasance idan yana karanta Qur'ani ko yana yana tana Allah madaukakin sarki kawai sai hawaye barke masa sai barke masa sai ta kuka da ya ga wani ya zo kawai sai rinka matsa idan sai rinka matsa idan sai na cewa kai amma albasa nan da yaji take abin nufi albasa ce ta fada mai ido ba wai kuka yake saboda wani abu kada ka dauka mace wai kuka yake saboda takawa bayan Allah kenan nagari bayan Allah kenan Allah ya samu dace wa qala ta'ala aya ta karshe Allah madaukakin sarki yace wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum Allah maɗaukan sarki na bamu labarin suwa ashabul arafi suwa ashabul arafi su ne wanda bahaushe ke cewa 'yan tozan arafi shi al'arafi ɗin wani guri ne da yake tsakanin wuta da aljanna wasu malamai suka ce suwarun suwarun yubrabu bainan nari wal janna wata katanga ce da Allah barkan sarki zai buga ta ya aje ta tsakanin wuta da aljanna tana da tudu matuƙa ƙwarai da gaske akwai mutanen da Allah maɗaukakin sarki bayan an gama hisabi gaba ɗaya laifinsu da kuma ayyukan alkhairarsu sun daidaita wani bai fi wani ba sannan ba su shiga cikin ceton mai ceto ba bayan Allah nagartattu da ya su ceto Allah bai nufa ya su cece su ba don kun san shi kansa ceto yana da sharɗai guda biyu abu na farko shine Allah ya ba da izini ga wanda zai ceton sannan abu na biyu kai da za a ceta kuma Allah ya yarda a cece ka ko an fahimta man zalladhi yashfa'u indahu shar'i na farko kenan wala yashfa'una illa liman tabawahum min khashyati shar'i na biyu kenan duk wanda shi kansa wanda zai ceton kowane ne ko annabi ko manzo sai Allah ya ce wane je ka yi ceto sannan kuma shi wanda za a ceta din sai Allah madaukan sarki ya ce je ka ceci wane ba wa kawai da an ce wane aka ceto kuma sai ka je ka zaba ina ganin babana ina kaza ka je ka a'a Allah maɗaukar sarki shi zai nuna ya ce aje a cetuwa ne a shi kun ga abin ba ƙarami ba ne ina fatan fahimta kun ga gaban abin gaba ɗaya na tikewa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi sa Allah kawai zaka bi kai ma yi kokari ka shiga cikin masu ceton ba wanda za a ceta ba ba ka san haka ba a ce ran tashi kiyama Allah ya ce wane je ka ceci wane da wane da wane kai fa ka riga ka sha kenan tunda aka baka ceto to shi bai shiga cikin wanda za a ceta ba bai shiga cikin ceton annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba kun haka manzon Allah zai ta zariya tsakanin wuta da aljanna a ji a fito da mutane a kai su aljanna haka annabi zai ta yi sallallahu alaihi wasallam to shi duk bai samu wannan ba bayan kowa ya gama ceto Allah madaukakin sarki zai ce kowa ya ceto saurani rabbul alamin Allah madaukakin sarki shi ma kuma zai ceto zai kwakuso mutane daga cikin wuta a kai su gidan aljanna ko kuma sun cancanta su shiga wuta a kai su aljanna shi duk bai samu wannan ba na fata an fahimta Allah kada ka samu a tuzalla arabi Allah ka samu aljanna karan fadi shi duk bai hawan nan ba to sai Allah madaukakin sarki ya dan ajiye su a wannan tozan na wucin gadi idan suka kalli hannun dama suna hango 'yan aljanna in suka kalli hannun kuma- hangu kuma ga 'yan wuta da suna hangowa to to shine sai Allah madaukakin sarki ya dan bangaro ma dan yadda da irin tattaunawar da za tsakanin su da 'yan aljanna da kuma su da 'yan wuta gashi nan kafin mu zo na adada makaranta Allah madaukakin sarki ya ce wa bainahuma hijabun wa bainahuma hijabun tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna akwai wani hijabi wanda shine al-arabun wanda anan suke su sai Allah ya ce alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahu akan tozal arabi akwai wasu mazaje wanda suna gane yan wuta da alamunsu suna gane yan aljanna da alamunsu sun san kowa sun san da wane da wane da wane duk gasan da alamunsu da wane da wane sun san su duk ga alamunsu sai Allah ya ce wanada ashabal jannati an salamun alaikum sai suka sai suka yan aljanna su ce kai ya ku waɗannan yan aljanna amincin Allah ya tabbata a gare ku sai ta musu bambadanci sai ta musu bambadanci Allah ce lam yadkhuluha wa hum yatma'una ba su shiga aljanna ba amma suna fata suna sarai suna kwaɗayin shiga ina fata an fahimta lam yadkhuluhum yatma'una sai Allah ce wa idha surifat absaruhum tilqa ashaban nari idan Allah ku duba abin da Allah ya ce ba wa idha surifat idan aka juyar da ganin su ba masu za su kalli ayan wuta ba juyar da ganin su za a ita karfin tsiya su kalli 'yan wuta tilqa ashaban nar wajen inda 'yan wuta suke qalu rabbana la taj'alna ma alqawmi zalimin sai ya ubangiji muna roƙonka Allah kada ka da mu da waɗannan azalima waɗannan 'yan wuta Allah ka raba mu da su ina ba ta fahimta to sannan sai mu tsallako wannan ayar sai su ce wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifuna kullam ya'rifunahum bisimahum to tunda sun kalli wuta sai su waɗannan 'yan tozan arabin sai su kira wasu mazaje daga cikin wutan da suka hango su wanda sun san su da siffofinsu su sun gane su da alamarsu da wane da wane da wane dukkan suna a cikin wuta Allah kiyaye duk za su gansu ga suna a cikin wuta za su kira su ce wane da wane duk su kira sunayensu qalu bayan sun kira sunayen sun kallo su sai su ce musu ma aghana ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbiruna abinda kuka kasance kuna tarawa a duniya na dukiya da kuma abinda kuka kasance kuna yi na girman kai ga shi bai wadatar da ku komai ba ga ku a cikin wuta a gurin ku kai ne mai kuɗi kai ake ji kai kai ne mai takama kai ne mai ji da isa kai ne mai kaza amma yau ga shi ka kasance a cikin a cikin wuta ina tara dukiyar taka amfanin mai taimaka yanzu ƙarshen ƙarshen mutum a ce gashi a cikin wuta za su ga mai haka a ha'ula illadina aqsamtum sai su ce musu waɗanda ba waɗancan mutanen da kuke rantsuwa a kansu cewa la yanaluhum Allahu bi rahma Allah madaukakin sarki ba zai ba zai musu rahama ba ba zai kalle su kallo na rahama ba rahama Allah ba ya ta shafe su ba waɗancan da kuke rantsuwa a kansu udkhulu udkhulu jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanuna gashi nan su ne kuma yau alahira su aka ce ku shiga aljanna babu tsoro ko bakin ciki a tattare da ku a yau ina fata an fahimta haka su ga 'yan wuta waɗannan da kuke renawa a duniya kuke musu izgili wa idan marru bihim yataghamazuna wa idan qalamu ila alihim in qalamu fakina wa idan ra'awhum qalu inna haula'i wa waɗannan ne aljanna waɗannan ne Allah zai musu rama waɗannan ne kaza su ne musu izgili to gashi nan Allah madaukakin sarki yanzu kuma Allah ya ce musu ku shiga aljanna babu tsoro ko bakin ciki a tattare da ku su kuma ga sana a cikin wuta to haka za ta tattauna za ta ta kasancewa har dai da ƙarshe malamai suka ce tunda ita lahira gida ne guda biyu fariƙun fil jannati wa fariƙun fi sa'ir Allah madaukakin sarki zai musu rahama sai su ma'arska da su da aljanna sai a sa sai a cikin aljanna ina fata an fahimta to amma hawa wannan tunin shi shi kansa tashi hankali ne yan uwa saboda haka kada ka dauka zaka ga yan wuta ko yan aljanna ka dauka wani abu ne na su ka ce Allah saka to zalla arabi wanda kai addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya ka a cikin aljanna tun a iban farko Allah ya samu dace to waɗannan su ne ayoyin da malam ya buɗe babin da su a matsayin muqaddima kai tsaye sai mu shiga cikin babin hadisi na farko malam ya ce an iyad bin himar radiyallahu anhu qala an karbo daga iyad ɗan himar yadda Allah ta tabbata a gare shi ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace inna Allah auha ilayya hakika Allah madaukin sarki yayi wahayi zuwa gare ni an tawaba'u da ni da ku al'umma ta gaba daya mu yi tawadu shine an tawaba'u da ku yi tawadu ku kaskantar da kai ku kankantar da kanku ga 'yan uwanku musulmi kada ku yi ji da takama ku rinka junan ku dagawa da abubuwan da ba su dace ba hatta la yafkhara ahadun ala ahadin har ya kasance wani bai alfahari akan wani ba wani bai yi wa dan uwansa alfahari da abin da Allah ya bashi na dukiya ko na mukami ko na ilimi ba wala yabghi wala yabghi ahadun ala ahadin daya bai yi wa daya ta'addanci ba daya bai zalunci daya ba rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi mali shaɗin a cikinsa shi ne inna Allah auha ilayya an tawaba'u musamman su kutun da guda Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabinsa tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi abin da yake kunshi a cikin wannan wahayin shi ne mai mu yi tawabu mu kankantar da kai ina fata an fahimta ka nuna kai ba kowa bane ana so ka nuna kai kowa ne a wajen wanda ba musulmi ba amma da yan uwanka ka nuna kai ba kowa bane kada ka daga kowa kai kada kai kowa alfahari kada ka yi wa kowa takama kada ka nuna kowa ji da isa da sauransu Allah shirye da mu wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace qala yace ma naqasat sadaqatun min malin sadaka ba ta taɓa tauye wata dukiya ba dukiya ba ta taɓa tauyewa ta ragu ba saboda sadaka ina fata an fahimta wasa ko ma'ana wani zai ce a'a to yanzu misali mutum da dubu ɗaya ya ɗau ɗari biyu bayar a cikin saura nawa to ba ta ragu ba to amma kuma gashi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce dukiya bata taba tawaya saboda an yi sadaka da ita ba ma'ana a irgen gani da irishin da kake gani ta yi me ta ragu amma shi Allah subhanahu wataala da shine yake azartawa shi yake baka ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu ba za ka ciyar da wani abu komai kankanta sai Allah madaukakin sarki ya mai maka gurbin sa da wani sa a sha ɗari bincin da ka ɗauka ka bayar Allah madaukakin sarki zai mai maka gurbinta ka san kuma cike gurbin Allah madaukakin sarki ba zai zama to an cike maka shi kan da kan ba ka ɗau ɗari biyu ka bayar kuma Allah baka ɗari biyu karamcin Allah ya fi ƙarfin wannan sai dai a baka ɗari biyu sau ɗari biyu sau ɗari biyu ina fata an fahimta to shine abinda a hadisa gini saboda galibi duk mutumin da zai sadaka shaidan zai rinka yawo a cikin zuciyarsa yana gaya masa cewa idan fa ka bayar ka ragu idan ka bayar duke ka ta tauye ash-shaytanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fasha haka Allah madaukakin sarki ce shi shaidan kodaushe ya'idukumul faqara alƙawarin talauci yake muku sannan yana tsoratar da ku yana muku umarni da me da alfasha to shi sai duk lokacin da mutum zai sadaka ko zai bada wani abu nasa wani lokaci sai ka dauko naira ɗari sai ga bar rage sai mutum ya dauko hamsin wani lokacin ma sai dawo ishirin haka shi ɗaya yakan wasa da zuciyar mutum me yasa saboda ya san abin da zaka samu a ciki idan ka bayar abu na farko bayan ladan da zaka samu kuma Allah zai mai ma gurbin shi ai anan maka karanta hadisi annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi yace kullun ranar duniya sai mala'iku guda biyu sun sauko ɗaya mai ke cewa Allahumma a'ati munfikan khalafan Allah duk mai cewa ka bashi ne madadi kamar ya masa gurbi kullum har yau mala'ikan nan ya sauko ɗayan kuma yana cewa Allahumma a'ati mumsikan talafan Allah duk mai rike hannunsa ya damƙi Allah ɗora masa asara Allah ɗora masa asara to kaga wanda ma kaɗai ya isa shi sa wallahi duk abin da ka ce da shi dan Allah kada ka ji tsoro kada ka ji fargaba wallahi sai Allah mai magurmasa alƙawarin Allah ne maɗaukakin sarki Allah maɗauki annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ce wa ma zada Allahu abdan bi afwin illa izzan Allah subhanahu wataala baya ƙara wa bawa a sakamakon afuwar da yayi sai ɗaukaka bawa bai taɓa yin ɗaukaka ba Allah ya ƙara masa wani abu sai ɗaukaka ina fata an gane ma'ana in dai mutum zai kasance mai afuwa ga 'yan uwansa musulmi to ko da shi kuma abubuwan na tarin aja masa mai ɗaukaka a wajen Allah maɗaukakin sarki shaidan zai rinka gaya maka cewa dan me zaka haƙura dan me zaka kawo da kai dan me zaka bari ɗau mataki yi kaza yi kaza to da kayan ƙoƙarin ɗaukar mataki shikenan ya samu abin da yake bukata amma ya haƙuri ka jure ka gimtse ka haɗe wannan ɗacin da yake yawo a cikin zuciyarka wannan shine falalar Allah maɗaukar sarki ya tare da abin da zai baka wannan kuma haƙurin shi zai maka ɗaukaka amma malamai suka ce irin wannan haƙurin da ake nufi shine haƙurin da yake akwai masalaha a cikin shi haƙurin da kasancewa zai haifar da wata masala ta musamman amma mutum ne da yake mutumin banza an riga an san shi wajen fasikanci da cutar da mutane irin wannan bai kamata a yi wa mutum abu a rinka ce masa haƙuri ba ina fatan fahimta ya yi wa wancan ya yi wa wancan ya yi wancan an same shi kusan kullum aikinsa kenan to idan ya yi wa idan ya maka kana zo a ce maka ya ƙuri ka ƙura irin wannan kaɗan mataki shine abin da ya fi ina fata an gane yawwa Allah maɗauki sarki ce ma tawaba a ahadun lillahi babu wani da zai kaskantar da kansa ya kankantar da kansa saboda Allah maɗaukakin sarki illa rafa'ahu Allah face sai Allah maɗaukakin sarki shi kuma ya ɗaukaka shi rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi wa an anas radiyallahu anhu an karɓo daga anas dan malik yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace annahu shi anas dan malik marra ala subyanin ya wuce ta wajen wasu ƙananan yara fassallama alaihim sai musu sallama assalamu alaikum ya ku yara wa ƙala sai ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya fi'aluhu manzan Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya kasance na aikata haka ma'ana a wajen waye koya kenan a wajen mai gidansa sallallahu alaihi wasallam ma'ana ɗaya daga cikin kyawun ɗabi'un annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi da ƙasa-ƙasa da kansa ƙananan yara idan ya zo ta wajen sallama yake musu malamai suka ce abu na farko wannan idan kai wa ƙananan yara sallama za ka koya musu yanzu haka shafi ɗan masu da wajen waye koya a wasu manzan Allah ya koya sallallahu alaihi wasallam to haka su ma idan kai za su gane cewa abu ne mai kyau za su koya sannan abu na biyu duk wani albagaba wa shahna za ka fitar da su daga zuciyarsa game da kai za su ji suna ƙaunarka suna son ka ina fata an fahimta to kaga ƙananan yara ma kenan bare manya kuma wanda su babu alƙalimi a kansu ina fata an fahimta saboda haka ita sallama kamar yadda kodayaushe nake ambata aminci ne duk yadda mutum yake da yake da wani mugun nufi a kanka yake da niyyar mugunta a kanka idan ka zo ka ce masa assalamu alaikum Allah sai ka rage zafin wannan abin da yake so ya maka a zuciyarsa saboda aminci kai masa kallon aminci amincin Allah ya tabbata a gare shi ina fata an gane amma da mutum ne na jan haushin kuma ka ga wuce buguzun buguzun ta kusa da shi ka dauke kanka ba kalle shi ba ka ƙara me ka ƙara gaba kansa ko ne zo wani ya zo yana neman ka da muguwar kama yana so cutar da kai kana wuce ya ce gashi can kuma ga gidansa nan ina fata an fahimta amma idan ya kasance kuna da kyakkyawa alaka kana kana yi masa sallama to dai da za a yi ga ya kare ka insha Allah ta'ala ba zai ba to ɗaya daga cikin ɗabi'u na gari nagartattu ko da ƙananan yara ne sai a musallama a wuce amma saboda wannan abin ya riga zama bako a wajen mai yanzu ƙananan yaran kaje kai musallama sai ga sun tsaya suna kallon ka suna dariya saboda ba a saba ba wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa anhu wannan hadisi shi ma an karbo shi daga Anas dan Malik qala yace in kanatil amatu wannan in din al mukhaffafa ce min al thaqila mana innahu kanatil amatu yadda al'amarin yake baiwa ta kasance min ima'il madinati daga cikin bayin garin madina baiwa fa ba ya ba bawa an aka ce bawa ba a cikin mutum karshen kaskanci kenan a cewa mutum bawa to bawa ta kasance daga cikin bayin garin madina la ta'khudhu bi yadin nabi sallallahu alaihi wasallam za ta je ta rike hannun annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi fatan taliku bihi ta ja annabi su tafi annabi kawai sai ya bi ta haisu sha'at inda ta ga dama ku an fahimta baiwa ta zo ta kama hannun annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi ta kai shi wurin da take so biya mata bukatar da take bukatar sannan ta tafiyar ta tana so annabi ya mata wani abu sai ta rike hannun annabi sai su je sai annabi ya mata kuma sai ya tafi ba da ba kuma ya bi ta sallallahu alaihi wasallam abin da aka kaddara yanzu shine ko da kansalan garin ku wani almajiri a ce haka wani almajiri haka wanda yake yawo yake bara da sauransu da kwano annan sai zai kama annan sai zai bi shi almajiri ya ba bawa bane ina ina kamanta ne ko da kansilan garin ku bare ciyaman bare gwamna bare shugaban kasa to annabi tsira da aminci su fita a gare shi shugaban duniya da lahira ne shi amma bai ba ya tuzo ta kama hannunsa ta tafi da shi yi min kaza kuma ya mata yi min kaza ya mata sai ta sake shi ta tafiya ta shi ma kuma ya dawo ci gaba da harkokinsa sallallahu alaihi wasallam wannan nuna mana me ƙasa ƙasa da kan annabi tsira da amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi da rashin daga kai ko da kuwa wanda ya buƙace masa wannan abin wane ne shi rawul bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi wa an anas radiyallahu anhu wannan hadisi an karɓo shi daga anas dan malik yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi annahu an da mun karanta shi ko na'am wa anil aswad bin yazid bin yazid qala an karɓo daga aswad dan yazid bin yazida na ɗaliban larabci haka ya kamata ya kasance wa anil aswad bin yazida haka ne na ɗaliban larabci haka ne shi kenan bari buce an karɓo daga aswad ɗan yazida na'am bini ya ai ƙarshen nake so a wasali yazid ɗin kaga da aka ce aswad bini yazid kaga mudafin ne da mudafin ilayhi ko mudafin ilayhi galiban yakuni me majruran majruran haka ne to wannan yazo yazo majruran da aka ce masa wa annal aswad bini yazida da jarra ce ba ku gani ba kala yace su'ilat aisha radiyallahu anha an tambayi uwar mumine na Aisha da Allah ta ƙara tabbata a gare ta aka ce mata ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u yasna'u fi baitihi mai annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yake aikatawa a cikin gidansa idan ya shiga idan annabi ya gama da mutanen wajen ya shiga gida kun san rayuwar annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi gaba ɗayan ta makaranta ce shi sa ita rayuwarsa hatta ta cikin banɗaki ba ta koyuwa abinda annabi ya a cikin banɗaki da wacce yi a cikin gida da wacce yi a kan gado da wacce yi a ƙasa da wacce yi a tafiya komai rayuwarsa saboda mai makaranta ce ita ba ɓoyewa duka rayuwar annaba a fili take sallallahu alaihi wasallam to ake tambayar na Aisha cewa mai annabi yake aikato a cikin gida kaga an kai ne sai ka ce na ranka da abin da nake a cikin gida cikin gidan ma sai an bi ni yawwa qalat sai ta ce kana yakuni fi mihnati ahlihi ya'ani khidmati ahlihi ai annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi idan ya shiga cikin gida ya kasance a cikin hidimar iyalinsa wasu ruwaya su nuna annabi idan ya shiga cikin gida sallallahu alaihi wasallam idan ya samu fursa yakan ɗauko rigarsa da ta ɗan yage sai ya ɗauko zare da allura sai ya ɗinke kayansa wani lokacin kuma takalminsa da ya ɗan lalace shi ma ya ɗauko ya ɗinke kayansa yakan je kusa da akoyoyinsa ko abin ɗinsa ya tatsi nono haka da duk ayyukan gida da kansa yake sallallahu alaihi wasallam shi sa fa wato saboda sauƙin kai irin na annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi sun yi shekara goma shi da Anas dan Malik Anas dan Malik yace annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi bai taba ce min dan me ba ka duba yaro dan shekara goma yaro dan shekara goma duk hakurin ka tarasi ya bata maka rai amma tsawon zaman su da annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi annabi bai taba cewa dan me ba malamai suka ce ba falafi ne baya yi ba ba abin da za a yi masa magana ne baya yi ba amma idan yi abin magana annabi sai kawar da kai sai ya rabu da shi idan aiki ya sa sheki sai tashi je kayansa ba shi kenan ba wato inda zaka dau inda mutum zai dau irin wannan rayuwar da ya huta wallahi duk bakin suke mutum ya tauci shi kadai ce wallahi sai na kare yaran nan ka sa shi aiki ya kiya ya tafi sa sai wallahi in ya dawo sai na kare shi lokacin da ya ki nan shikenan tashi ka je kai kayanka ba shikenan ba gobe an ka ganshi kuma ka kirawo shi kama manta da abin ku hira ka dan bashi abin da aka bashi ka arasa shi wani aikin in ya yi shi kenan shi kenan ka huta amma galibi iyaye sai bari jawo kanmu abin da zai samu hawan jini ga yanzu kowa ka taba shi ka janci hawan jini hawan jini irin wannan abubuwan ne Allah ya samu dace ta ce annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya kasance yana cikin hidimar iyalinsa malamai suka ce abu ne mai kyau idan misali ranar da kake gida baka je kasuwa ba ko baka je ofis ba to shikenan wasu ayyuka na gida sai ka ta iyalanka babu laifi ba dai ko da yaushe ya kasance a cikin girki kake ko wanke wanke ko kaza ba amma da dan lokaci da aka samu ya kasance ana taya su ko reno ko abin da ya kama da haka wata ya karama yarinya ta ka tana ta kuka tana ta aiki to karbi ka mata renanta ita kuma ta je ta aikinta ina fata an fahimta ko kuma ka ba ta ita ta ba ta nono ta sha kai kuma sai ka zaka ta ta aikinta ka dan yanka mata salak ba ta da tattasai da sauransu duk ba wani abu ne menene a ciki ina fata an gane wannan aiki ne da aka samu albarka a cikin su dankon zumunci da soyayya ƙara kullu tsakaninka da iyalinka sannan kuma ga da wajen Allah madaukakin sarki amma idan ka ki zaka je kai wani aiki ma na banza na fi a waje ba wuce yace idan ka ki share masallaci sai a ce kana yin ta kasuwa fa idza hadarati salatu amma duk aikin da annabi yake a cikin gida idan lokacin sallah ya halatto da zarar an yi kiran sallah kharaja ila salati sai ya ba abin da yake aji sai ya tafi sallah wannan shine abin da ya kamata yan uwa duk abin da mutum yake yi ko menene ko muhimmancin sa in aka ce gashi lokacin sallah ya an ce hayya ala sala Allah ne Allah madaukakin sarki shine fa yake kira a lokacin to ka bar bukata ko ta wace ce a lokacin ka je kiran da Allah madaukakin sarki yake maka saboda ita wannan sallah ɗaya ce daga cikin ayyuka na ibada ita kuma ibada Allah subhanahu wataala ya halicce mu ne saboda ita ba haka bane wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun saboda haka ba halicce mu domin mu yi wani abu daga cikin ayyukan da ake yau da kullun na sana'a ko na kaza ba a'a wannan muna yin ne domin su taimaka mana mu ibada haka ne duk abin da muke yi na sana'a da aiki da sauransu duk muna yin ne domin su taimaka mana mu samu damar yin ibada cikakke a cikin nutsuwa amma kuma dan mai wani lokaci suke hana min ibada ya kasance kamar dan ahlice mu ne dan mu yi su ina fata an gane ana yin aiki ne dan a ibada ba ana yin ibada bane dan a aiki Allah ya sa an fahimta yawa to da dan lokacin sallah yayi sai annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi fita zuwa sallah rawahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na karshe da zamu dakata a kansa wa an abi rifa'ata tamim bin usayd radiyallahu anhu qala an karbo daga abu rufa'a tamim ibn usayd yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace intahitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya khutubu ya ce na ciki a wajen annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi abin nufi ya taho ya taho ya taho ya taho bai zame ko ina ba bai tsaya ko ina ba sai da ya je wajen annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi a lokacin kuwa annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yana yin hudu ba yana yin hudu ba ranar juma'a kenan fa qultu yace sai na ce ya rasulullah ya manzon Allah rajulin gharibun mutum ne bako yas'alu an dinihi la yadri ma dinu yana tambaya ne game da addininsa bai san addininsa ba ya manzon Allah mutum ne bako ya taho daga wani waje abin da ya kawo shi kawai sai yake ji menene addininsa saboda bai san addininsa ba baya so ya bautawa Allah madaukakin sarki akan jahilci fa aqbala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa taraka khutbatahu annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya juyo ya fuskance ni ya bar hudu ba ku duba mahimmancin hudu ba ranar juma'a amma annabi ya yanke ta ya daina yinta ya jiyo ya fuskanci wannan mutumi hattanta ha ilayya ya tauha sai da ya zo inda nake ya tsaya fautiya bi kursiyin aka kawo masa kujera faka ada alaihi ya zauna akan wannan kujerar waje ala yu'allimu ni mimma allamahu Allah sai ga annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana karantar da ni yana sanar da ni yana koya min cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya sanar da shi thumma ata khutbatahu sannan baya ga makarantar da ni na karantu sannan sai ya koma kan mabari ya ci gaba da hudubarsa fa atamma akhiraha ya cike karshen abin da ya rage masa sallallahu alaihi wasallam kasa kasa da kan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yasa yana hudu ba ya yanke hudu ba saboda yazo mutum daya wanda in ka bibiya ma mabi daga kauye yake annabi ya bar hudu ba saboda shi ya zo karantar da shi addini wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa a nan za mu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu ci gaba kan hadisi na bakwai a cikin babin abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada gaba daya kuskuren da muka yi kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله